والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau goma sha biyar ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari fudu da arba'in da bakwai kuma yau fudu ne ga watan uku lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Mus'ab bin Umair da ke unguwar kofar gabas cikin garin Azare jihar Bauchi domin jin ma'anonin Alkur'ani. Muna karatu cikin littafin Rajul Adhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama da kuma ɗalibinsa da ya ƙarin fashin baƙi akan tafsirin idahil ma'ani ala raddul adhan ila ma'anil qur'an sheikh abubakar aliyu albami shi ma Allah ya haskaka rayuwarsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama ko kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi muna karatu cikin suratul baqara yadda jiya mun ajiye karatu aya ta 196 yau kuma za mu tashi kan aya ta 197 Allah maɗaukakin sarki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Alhajju, waƙatuhu ashhurun ma'aluman. Aikin hajji, lokacinsa watanni ne sanannu, su ne Shawwal, wa Zulƙa'ada, wa ashara layali min Zulhijja, watan goma, watan Shawwal, da watan Zulƙa'ada, watan goma sha ɗaya. da kwanaki goma na farkon watan Zulhijja su ne kwanakin da ake aikin hajji a ciki. Tun daga shawwal mutum zai iya yin harama ya niyya da aikin hajji. Wakila kulluhu, a wasu suka ce ma'ashi Zulhijja ɗin dukkansa, ba iya kwana goma ba kadai. Faman farada ala nafsihi fihin alhajja. wanda ya wajabta wa kansa hajji a waɗannan kwanakin ya yi niyya ya yi shiri ya yi kintsi ya nemi guziri ya yi harama kenan da aikin hajji falara fata to idan mutum ya je aikin hajji ya riga ya yi niyya to babu saduwa da iyali ko ka je da iyalinka to sai dai ka ganta haka kawai banda saduwa kan sai dai in an gama aikin hajji wala fusuka ba fasikanci shine ma'asi aikin sabo zaka iya iyawarka ka kiyaye baka saba Allah ba wala jidala babu khusuma kisam ai babu khusuma ba fada ba hayaniya ba rigima ba ta da hankali bil hajji a aikin hajji wa ma taf'alu min khairin ka sadaqatin duk waɗannan abubuwa ukun an hana su wal muradu fi fi thalathati an-nahyi abinda ake nufi wannan abubuwa guda ukun da arrafasu da fusuka da jidal duka an hana su kar a yadda aikata su a lokacin aikin hajji amma wa ma taf'alu min khairin ka sadaqati duk abin da kuka aikata na alkhairi kamar sadaka ya alamuhu Allah Allah yana sane da shi fa yujazikum bihi zai sakan ya muku da shi fa huwa hathun ala fi'lil khairi aqiban aqiban nahyi an sharri kamar dai kwadaitarwa ne ka aikata alkhairi ƙarshen bayan an hana sharri shine kamar a ce fa atbi'is sayyi'atal hasanata ka bibi kyakkyawa akan mummuna to wannan tun kafin ma ka aikata din an hana ka sai kuma aka kawo maka aikin alkhairi wa huwa an yasta'mala makanan rafathu alkalamul hasan shine mutum yayi amfani maimakon zancen banza zancen batsa kwalam da sauransu to ya yi magana mai kyau magana mai daɗi wa makanil faso albirri wa taƙawa maimakon fasikanci saɓan Allah mutum yi aikin alkhairi da kuma aikin da zai ƙara masa tsoron Allah wa makanil jidal maimakon kuma musu da hayaniya alwifaq wal akhlaqul jamila ko hamida hamida mutum yi aikin da yake na katari na dacewa sannan kuma ya aiwatar da ɗabi'u na gargari ɗabi'un da za a gode a kansu ثم ذكر الله تعالى أن الحج لا يجب إلا على المستطيع من جهة صحته sannan Ubangiji ta'ala ya ba da labari cewa aikin hajji fa bai wajaba ba akan bai wajaba face akan wanda yake da yake da iko yake da hali ta fuskar lafiya wal kurukubi yana da abin hawansa yana da abin hawansa wazadin yana da guziri alladhi yusilu ila makka wanda zai sadar da shi zuwa makka wa kana ahlul yaman su mutanen yaman sun kasance yahujuna bila zadi suna yin guzuri ba tare da suna yin zuwa aikin hajji ba tare da guzuri ba wa akhraj al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafinsa ingantacce lambar hadisi na 1523 كان أهل اليمن يهجون ولا يتزودون mutanen Yaman suna zuwa aikin hajji amma ba sa tanadan guziri wa yaquluna sai su ringa cewa nahanu nahanul mutawakkiluna mu masu dogaro ga Allah ne ko dai tawakkulu ba haka dogaro ga Allah yake ba ka nade hannunka kawai ka ce wai ka dogara ga Allah tsuntsu daga sama ga shashe a'a fa'iza ƙadimu makka in suka zo makka sa'aluna sai su ringa bara fa'an zalallahu ta'ala sai Allah ya saukar wata zawwado ku yi guzuri fa inna khaira zadi taqawa mafi alkhairin guzuri dai shine na tsoron Allah in za ku zo aikin hajji ku yi guzuri to kar ku zo haka nan ba tare da guzuri ba fayakununa kallan alan nasi suna zuwa aikin hajji ba tare da guzuri ba sai su zama nauyi liability akan mutane fa umiru bi akhdhihi amran amman sai aka umarce su da ruko da guzuri umarni wanda yake na gama gari gaba daya wa huwa amul li jami'i man hajja wannan umarnin ya ya haɗe duk wanda zai aikin hajji shi yasa za ga ko a babbar kujera ko a ƙaramar kujera akwai kuɗin guziri wannan kuɗin guzirin kuɗin cin abinci ne ba wai kuɗin sayayya ba kuɗin cin abinci ne in ka je ka ci abinci mai daɗi yadda za ka je ka bar garinku za ka je ibada kar ka yi ta maƙe kuɗi ka dawo da 'yan dalolinka ba ka sai komai ba a'a ka yalwata wa kanka kar ka tsananta wa kanka saboda haka faƙala ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa tazawwadu ku ringa yin guziri ma yuballighukum li safarikum abinda zai isar da ku ga tafiyarku walaysa al-maqsudu bizadi al-malu faqat wai ba ana nufin dukiya ne kaɗai shine guzirin ba bal huwa amun ya haɗe fa inna khayra zadi taqwa mafi alkhairin guziri shine na tsoron Allah wato bayan kayi guzirin dukiya kar kuma ka je kai barna kar ka zo kuma ka saulayi kar ka zo ka yi abin da ba daidai ba a'a to dole sai ka tanadi kanka ka tattali kanka yawa ka bi dukkan umarni abin da zai yi ka bar duk abin da aka hana ka gwargwadon iko wata ya ulil albab ya kuma abota hankula shine zawul uqul ku fa kiyaye ni ku ji tsorona Allah madaukin sarki yake faɗa sai ya ce laisa alaikum
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
Allah madaukakin sarki yace laisa alaikum junahun fi an tabtagu tatlabu fadlan ay rizqan min rabbikum babu laifi a gare ku ku nemi arziki daga wajen Ubangijinku, in kun zo aikin hajji, bit tijarati ta hanyar kasuwanci, ba a hana ka in ka zo aikin hajji, ka ɗan sayi gwalagwalai, ka sayi wani abu da in ka zo ƙasar ku za ka ci riba ba, ba a hana ka ba. In ka je can ɗin, bayan aikin hajjinka in akwai abin da za ka yi don ka samu riba, ka kai canjin kuɗi ko wani abin da ya kama da haka, duk ba a hana ka ba. fil hajji a aikin hajji wa huwa min fawaidi hadhal hajj yana daga cikin fa'idodin wannan aikin hajji limasalihikum duniyawiyya saboda maslahahinku na duniya wato kamar ribar kafa ba a hana ka ba fa idza afadtum ay dafa'tum min min arafatin in kuka izo kuka malalo kuka tafo kuka dawo daga arafa ba'da al-wuqufi biha bayan an yi tsayuwar arfa ko bahaushe yace hawan arfa bayan an yi tsayuwar arfa aka tafo lokacin da za a tafo shine fadhkurullaha ko ambaci Allah ba'da al-mubiti bi muzdalifa bayan an kwana a muzdalifa bitalbiya wato da yin talbiya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan ita ce talbiya to a ringa talbiya wat tahlil da hailala la ilaha illa allah allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu wad du'a da kuma addu'a inda al-mash'aril haram a wajen mash'aril haram huwa ismu jabalin sagirin mash'aril haram sunan wani dutse ne karami fi akhiri muzdalifa a ƙarshen muzdalifa yake yuqalu lahu uzahu ana ce da shi uzahu shi wannan dutsen wa fil hadith annahu sallallahu alaihi wa sallam waqafa bihi yadhkuru allaha wa yad'u hatta asfara jiddan ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wajen wannan dutsen yana ambatan Allah yana addu'a har sai da gari ya washe sosai imam muslim ya fitar da shi wadhkuruhu kama hadakum ku ambace shi ku ambace Allah kamar yadda Allah ya shiryar da ku lima'alimi dinihi wa manasikil hajji ya sanar da ku wato alamomin addininsa da kuma aikin hajji wa in kuntum min qablihi ay qabla hadahu na'am wa in kuntum min qablihi ko da yake kafin Allah ya shiryar da ku lamina dallin kuna cikin batattu thumma afidu ya quraish ya ko qurayshawa da duk waɗanda suka je aikin hajji sannan sai ku tafo wa huwa amul li jami'i man hajja wannan ya game duk wanda ya je aikin hajji a wannan shekara sai ku tafo min haithu afadan nas ta yadda kuka ga mutane suna ta gangarowa suna tafowa min arafa daga arafa bi an bi an ittafaqu biha ku dace da su ma'ahum tare da su wa kanu yaqifuna bil muzdalifa suna tsayawa a muzdalifa ta tarafu'an anil wuqufi ma'ahum yawa thumma shine aka ce littartibi wastaghfirullah sannan sai ku nemi gafara min dhunubikum da dhunubanku inna allaha ghafurul lil mu'minina domin Allah mai gafara ne ga mu'mine rahimun bihim mai jin kansu ne sai Allah madaukin sarki ya ce
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من كلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
Allah maɗaukin sarki yake cewa fa'iza ƙabaitum, ai, addaitum manasikakum, idan kuka gama aikin hajjinku, ibadata hajjikum, ibadar hajjinku, bi ana ramaitum jamratal aqaba kuka yi jifan kango wato aqaba wa tuftum kuka yi ɗawafi, wastaqarartum bi mina, kuka zauna amina. fadhkurullaha bitakbiri wathana ku ambaci Allah ta hanyar yin kabbarori Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wathana da kuma yaban Allah ka zikirkum aba'akum kamar yadda iyayenku suke ambatan wato kansu wato a wancan a jahiliya aikinsu na jahiliya bayan sun gurɓata shi idan aka zo aka gama aikin hajji sai mutum ya zo yana cewa shi ne ɗan wane jikan wane jikan wane jikan wane to sai mi kai ne ɗan wane jikan wane jikan wane to mi kai kana ta alfahari da iyaye a karkai alfahari da iyaye ka yi abin da iyayenka suka yi na ƙwarai to shi ne za a tuno iyayen naka ko ba ka ambace su ba ya ce ai wane ai dan wane ne jikan wane ai gidansu gidan mutunci ne ai ya gada to amma in kana ta ambatan iyayenka kuma kana aikin tsaya sai a zage su a ce wannan Allah wadai ma da haifuwarsa saboda haka sai suke ta ambatan iyayensu da nasabarsu suna alfahari kama kuntum tadhkurunahum inda faragi hajjikum kamar yadda kuke wato ambatan iyayenku yayin da ku gama aikin hajji bil mufakhara ta hanyar wato alfahari alfahari mutum zai yi eh yana ta alfahari shine wani dan wani aw ashadda zikira ko ma ku ambaci Allah sama da yadda kuke ambatan iyayen naku min zikirkum iyahum yawa shine sai Allah madaukin sarki yace faminan nasi yace kaga akwai a cikin mutane man ya kula akwai wanda yake cewa rabbana ya ubangiji atina ka ba mu fi duniya ai nasiban fi duniya ka ba mu rabon mu a duniya wato wai ka ba su rabo a duniya iya abin da suke so kenan wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma a lahira ba su da wani rabo su iya duniya suke so to zaka ga wasu ko a wannan ramadan din sai kaga wasu hankalinsu kawai addu'o'insu ya za su samu duniya to in wannan ne iya tunaninka duniya zalika mablagan ka min al-ilm annan shine matukar ka neman iliminka iya kawai ka rayu a duniya to ka zama dabba ke su ne kawai su ci su sha su biya bukatar su ta sha'awa to duniya kan ai kwankwalalo ne hiyar duniya aƙallu min alƙalil ita duniyan nan ta fi kaɗan ƙanƙanta wa azallu min dalil wa ashiquha azallu min dalil mai begenta ya zama wani abu ya fi kowane kaskantacce kaskanci yawa ita duniyan nan ba gidan tabbata ba ne duniya ba mu zo zama ba ko duniya aro aka ba mu lahira kuma aka ce gidanmu na gado to ya za ka yi wasa da gidanka na gado ka rike ka sake wato reshe ka kama ganye hiyar darul akhira gidan lahira ita ce rayuwa a nan rayuwa take da dai kun sani a gidan lahira rayuwa take ba a wannan gidan ba to ya za ku sake kuna wasa da irin wannan rayuwa alhali kuma gidan lahira nan ne rayuwa take to saboda haka kar ka mai da hankalinka kadai a addu'ar yaya zaka rayu ya zaka ci abinci yaya zaka biya bukatunka iya na duniya a kar ka tsaya a rayuwar duniya wannan duniyar ba komai bace da ta kai fifikan sauro da ba a shayar da kafiri maƙwaryar ruwa ɗaya ba mushen jaki ma da akuya ya fi ta daraja ba ta da wata daraja duniya tsinanniya ce abin da ke cikinta ma tsinanne ne sai ambatan Allah da abin da ya keɓanci wannan to sai ya ce wa minan nasi akwai kuma daga cikin mutane mai ya wanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu atina fid duniya hasana ka ba mu mai kyau a rayuwar duniya ni'imatan ai ni'ima wa fil akhirati hasana a lahira ma ka ba mu mai kyau hiya aljanna ita ce aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata aiki lahul husna suna da husna ita ce aljanna wa ziyada da kuma ƙari malaman tafsiri suka ce ƙarin shine ganin ubangiji domin ganin ubangijin ya fi aljanna daɗi in ka ga ubangiji to daɗinsa ya fi shiga ma aljannar kaga kenan ƙari ne suka ce waƙina azaban nar ka tseratar da mu daga azabar wuta bi adam dukhulihim da rashin shigarsu Allah ya sa muna ciki wa hadha bayanun lima kana alaihi almushrikuna wa halil mu'minina wannan shine bayanin abin da halin mushrikai suke akai su rayuwar duniya suke so da kuma halin mu'minai mu'minai kuma so suke a hada musu nan وقلبه حث على طلب خير الدارين abin da ake nufi shine kwadaitarwa akan neman alkhairin gidajen guda biyu ka samu a duniya mai kyau kai rayuwa mai kyau a lahira ma kai rayuwa mai kyau kama wa adabi thawab kamar yadda alkawari da lada alaihi akan haka bi kaulihi da faɗin Allah maɗaukakin sarki
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
kamar aya ɗaya shi. Allah maɗaukin sarki ce, Ula'ika lahum nasibun, ai, sawabun min ajali ma kasabu masu neman kyakkyawa a duniya su nemi kyakkyawa a lahira to waɗannan kan suna da rabo suna da rabo wato suna da lada ladan aikin da suka aikata ay amilu min alhajji aikin da suka aikata na aikin hajji wa du'a'u da addu'a wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ay yujibu du'a Allah yana amsa addu'a wa yusri'ul hisab kuma ya gaggawar hisabi yuqalu ana cewa a bani ko Na'am, to Allah maɗaukin sarki mai gaggawar hisabi ne, mai amsa addu'a ne kuma mai hisabi ne. Dangane da wanda ya tambayi ya roƙi alkhairin waɗannan kwanaki na aikin hajji da wasansu. Shi ne sai Malam ya ce, waƙat ta ƙaddama mithila zalika inda alkalami alasau, magana ta gabata yayin da aka yi magana akan azumi. wa min tamami amalil hajji yana daga cikin cikar aikin hajji almuqamu bi mina zama a mina yaumaini kwana biyu aw thalathata ayyamin ko kwana uku min yaumin nahari daga ranar layya ranar da aka yanka wal hujjadu fi libasihim al adi amma hajjata suna cikin tufafin su na al'ada eh ba wannan cikin haramin ba shine Allah ya ce wadhkurullaha bitakbiri inda ramil jam jimar ku ambaci Allah ku kabbara yayin jifan wato kangwayen nan wa khalfas salawatil mafruḍa da bayan salloli na farilla kamsata ashara wato ku yi hasta goma sha biyar min zuhuri yawmin nahari daga azhar din lanan layya wa alal udahi wal hidaya fi ayyamin ma'dudat wato a cikin kwanaki kididdigaggu ai ayyamin tashriq al-thalatha sune kwanakin yanyane guda uku faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggauta yi a kwana biyu ai fi thani wa ayyamin tashriq fi thani ayyamin tashriq a kwanaki biyun wato yanyane ba da rami jimare bayan jifan kangonsa to shine aka ce fala isma alaihi babu laifi a gare shi bitta ajili da gaggautawa wa man ta'akhkhara biha wanda ya jinkirta kuma hatta bata lailata thalitha thalith har ya kwana dare na uku wara ma jimarahu ya jefi kangwayensa fala isma alaihi babu laifi a gare shi bidalika da haka ai hum mukhayyaruna fi dhalika su mummune an ba su zaɓi a kan haka wani fal'ifma kuma an kore musu zunubi liman ittaqa ai Allah fi haddihi ba kuke jin tsoro ne ba kuke kiyaye dokokinsa wato Allah maɗaukakin sarki kenan sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum ilayhi tusharun ko fa za a tayar da ku ne zuwa ga wato Allah maɗaukakin sarki fil akhira a lahira fa yujazikum bi amalikum ya sakanya muku da ayyukanku faman arafa yaqinan wanda ya sani sani ne yaqini annahu yuhsharu ila Allah cewa za a tayar da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wala yukhalifahu fi ma'muratihi wa manhiyatihi to ba zai saba wa Allah ba cikin umarninsa da kuma haninsa wa ba da an bayyana ta'ala ba'dul ahkam bayan Allah madaukin sarki ya bayyana sashen hukunce-hukunce na duniya wal istima'iyya na zamantakewa akhadha yadhkurun nasa bi mawa'idin imma sai ringa wa'azi a mutane da wa'azi masu zurfi liyazdadu biha tamassukan bidinihim dan haka ya ƙara musu riko da addininsu faƙassamahum ƙismain ya kasa su kashi biyu fi sulukihim a wajen tsarinsu famin humul munafiku allazi yadhharul islam bil lisan daga ciki akwai munafikai wanda suka bayyana musulunci da harshe wa yakfal kufra suka ɓoye kafirci wal fusuqa da fasasikanci fi qalbi a zuciyarsu wa minhum al mu'min al khalis daga ciki akwai mu'mine tatattu fi imani cikin imaninsu ya ƙadumullah suna gabatowa wajen Allah rasulu da manzansa ala shahawati nafsihi suna barin sha'awar ransu su zaɓi na Allah da na manzansa wa hawaha kuma suna barin son zuciyarsu fa ta'ala bin nau'il awwal sai ya fara da nau'i na farko wanda shine in Allah ya kai mu gobe za mu tashi a kai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد